اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه shi wannan littafi na ra'ul musalli dama dai mun karanta shi za mu sake bansa ne haka a ɗan gurguje saboda mu sake tunatar da kanmu wasu abubuwa da wahami ya shiga ciki ko kuma lokacin da muka yi ba mu gane shi ba wannan littafin duk abin da zan faɗa a kansa kusan mun riga da mun faɗe shi a baya lokacin da muka yi karatun da ku yawwa saboda haka mun riga da mun faɗi komai da komai a kansa amma muhimmin abu dai a cikin littafin shine na ji daga wani babban malami Sheikh Sadis Zaria ya ce dalilin da ya sa shi Abdullahi bin Fodi ya rubuta littafin ana karatun muktasar ne sai wata mas'ala ta ta rikice wa Shehu Usman bin Fodi radiyallahu ta'ala anhu to ana tashi a karatu sai Shehu Abdullahi shi kuma yace to zama bai kama shi ba bai kwanta bacci ba sai da ya shiga yayin research ya warware wannan matsalar tas shine ya wake ta e kuma duk wanda ya karanta littafin nan dan an ce wani abu na wahani ya shiga to ba abin mamaki ba ne saboda ba karatu ne na wasa ba karatu ne na lawali karatu ne na muktasar shi kuma muktasar sidratul muntaha ne sidratul muntaha ne shi ne ƙarshe a mazhabar malikiya kusan malamai na ƙasar hausa suna ga bayan alƙur'ani bayan alkur'ani suna ga babu wani littafi da ya kai muktasar in dai koyan addini ne in dai littafin da zai zauna ya koya maka addini ne Allah duk wata uwa bata haifi wani malami da ya zauna ya yi magana akan hukunce-hukuncen addini kamar muktasar ba wani zai ce ko irin su ko irin su muwatsa muktasar ya nan da muwatsa tana cikinsa wani zai ce ko su bukari su muslim su nisa'i su turmuzi duk hukunci hadisan da suka zo na hukunci hukunci da an markaɗa su an zuba su a cikin muktasa wani zai ce har mu dawwana har mu dawwana kafin muktasar ya zo babban littafi a mazhaba shine mu dawwana ita ma mu dawwanar kala kala ce amma wadda ƙasan nan muka fi amfani da ita ita ce mu dawwana ta suhunun suhunun yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imam malik wanda bayan Imam Malik ma ya yi wa Fati, Suhunun ya zo yana imla'i da ka, da ka Suhunun yana faɗan mas'ala ana rubutawa sai da ya imla'in mas'ala mas'ala dubu arba'in a kwakwalwarsa. In kaza ya faru ya hukuncinsa hukuncinsa kaza ne sai da sai da ya kawo da kauli kuma na Malik ya sake sha mudawwana saboda mudawwana ba Imam Malik ne ya rubuta maganganunsa ne. suhunun sai da kawo matsala dubu arba'in da kwakwalwarsa sai da kawo da ka ba yana ganin takarda ba sai da ya faɗi matsaloli dubu arba'in to bayan mudawwana ta suhunun ita ma akwai wata bayan ita ma akwai wata amma mu ƙasar nan an fi karɓan ta suhunun ɗin mudawwana suhununiya to muksasar da ya zo ya shanya mudawwanar ba ita kanta mudawwanar saboda wasu malaman sun ce muktasar akwai mas'ala mas'ala dubu sittin a cikinsa wasu malaman suka ce akwai mas'ala mas'ala dubu ɗari a cikinsa wasu malaman suka ce mas'ala mas'ala akwai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a cikinsa wasu malaman suka ce mas'ala mas'ala a cikin muktasar akwai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a zahiri akwai kuma mas'ala dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a badini wanda gwargwadon ijtihadinka da kusancinka ga Allah da salatinka da halwoyinka za su iya sawa ka gari. Mu kuma a wannan zamanin idan muka zo muka kalli muktasar za ka iya cewa in aka kalli wani hukunci da malamai suke cewa shin ana iya yin kiyasi da kiyasi to za ka iya cewa hukunce hukuncin da suke ce muktasar ba su da iyaka. Ma'ana abu ne ya faru ba aya ba hadisi sai aka yi kiyasin wata mas'ala sai aka hukunta shi. da wannan abun to shin wannan abun da aka yi kiyasin shi ma wannan kiyasin in wani abu ya fara irin sa shin shi ma za a iya yin wannan kiyasin shi ma a ɗora a kai wasu malaman suka ce eh za a iya yi za a iya ɗora wasu malam suka ce shi ma sai an sake masa bincikensa to waɗanda suka ce za a iya yin kiyasi akan kiyasi to hukunce hukunce cikin muktasar ba su da iyaka tunda abubuwa daban-daban sun faru a zamani wanda babu su a lokacin muktasar amma wanda ya karanta muktasar zai iya yin kiyasi da wani hukunci na muktasar kuma ya warware ta saboda haka wallahu ta'ala alam ya fara littafin da haka alhamdulillahi allazi la yansa zakara man sha'a wa man sha'ansa wala yafutu kulli shay'in ilmahu wala qada'ahu tabaraka ismuhu yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi la yansa wanda baya mantuwa zakara man sha'a yana tunatar da wanda ya so man sha wanda ya so a sa sai ya mantar da shi wala yafutu kulli shay'in ilmuhu kulli shay'in kowane abu wala yafutu baya kubucewa ilmuhu kowane ilimin Allah wala qada'ahu shi ma kulli shay'in kowane abu shi ma wala ya futu qada'ahu baya kubucewa qara'in Allah abinda Allah ya kaddara zai faru shi zai faru tabarakasmuhu girman Allah girmansa ya buwaya ko tabarakasmuhu albarkar sunansa ta yawaita salatuhu ala nabi rufi'a annal kada bihi wani siyanun ma wani siyanun ma'a salatuhu salatun sai tabbata ala nabi ga annabi rufi'a wanda aka dauke Allah gabarin mu alkaba kuskure wani siyanu da mantuwa ma'a tare mu ne aka mana wannan rabbana la tuwaqizna in nasina aw qadara ma'aikiya mana addu'a ya ce ya ubangiji kada ka kama wa in nasina da abinda muka yi mantuwa a ana ko abin da muka yi kuskure to kaga wannan rabbana la tu'akhidna in nasina aw ana ne ya waki ana rufi a an kada bihi wa nisyanin ma'a to mu ne muka samu wannan abin shi yasa mai ki taja yace tajawaza li an ummati eh Allah yayi wa al'umma ta sassauci saboda ni abin da suka yi kuskure da kuma abin da suka manta wa alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabbansa wa man tala da wanda ya bi bayan su shi ne tabi'ai da tabi'ina da kuma wanda suka yi irin nasu ma'assalami tare da aminci martaka ilal ula matukar ma'aiki yana hawa ilal ula zuwa ga ɗaukaka wa ba'da falqastu bi zal mawdu'i nazama masailin min al furu'i wa ba'da bayan haka falqastu abinda nake nufi bi zal mawdu'i da wannan mawdu'in nawa ma'ana wannan rubutun nawa nazamu masailin tsara mas'aloli min al-furu'i na furu'a daman shi shewa Abdullahi bin Fodi Allah ya masa gwaninta sosai wajen iya nazari a ɗauki littafi babba a yi nazaminsa ana maganar baharul muhit da ya yi littattafan da ya iya marfike suna da yawa an ce su hamul hawami su jama'ul jawami su alfiyat ibn malik su farida duka ya markaɗe su ya mai da su littafi ɗaya a wani maganganu ma da malaman suke gaya mana sun ci shi abdullahi bin fodi ya taɓa cewa shi usman wai zai yi nazamin alkur'ani zai waƙe alkur'ani ya fito da sharhohan ma'anoni na ayoyin alkur'ani shi usman ya hana shi ce masa shi abdullahi ba a waƙe alkur'ani so tsabar yadda yake jin kansa yana tiriri da ilimi ya tsace wai zai waki alkurani shi ya ce a'a yawwa shine nazmu tsara masaila mas'aloli na furu'i na furu'a fi ilimi babai ne a cikin ilimi ba ibadi guda biyu qaba'i fa'ita farkon babun shine qaba'i fa'ita rama sallar da ta tsere wasu hawi da kuma ramuwa yadda ake rama sallah shi wannan littafin zai shi cikin abubuwa guda biyu ya za ka rama sallar da ta tsere ya kuma rafkanuwar da ta fara a sallah ya ce bin nazir fi ha ka'ita ka'ita shi wani littafin nawa mai ciyarwa ne lin nazir fi ha ga duk wanda ya duba ma'ana duk wanda ya duba zai samu abin ciye ya koshi zai gamsu sammaituhu da al musalli yahwi qada ma fata wa ilmin sawi sammaituhu na ambaci wannan littafin nawa dawa al musalli haskakawan mai sallah ya hawi qada ma fata ya taro hukuncin rama sallar da ta tsere wa ilmin sawi da kuma ilmin rafkan a cikin sallah wa as'al al ilaha fatah al babi wa naf'ana turran bi zal kitabi wa as'al al ilaha ina roƙon Allah fatah al babi ya bude min kofa wa naf'ana ya amfane mu turran gaba ɗaya mu bi zal kitabi wa littafin yace babu al-awwal fi qada'ir fawaiti babu na farko a cikin rama sallar tsere qada'uha fi kamsi min masaili ila najahi sa'ilin wa sa'ili qada'uha yadda ake rama sallah fi kamsi min masaili a cikin matsaloli guda biyar ne sallah tana kan matsaloli guda biyar wajen ramata ila najahi sa'ilin wa sa'ili ila najashi zuwa ga samun nasara wasa'ili wannan littafin wasa'ili tsani ne wasa'ilin nan jam'i ne na wasila an ce wasila jam'i wannan tsani guda ɗaya abin da zaka taka zuwa ga wani abu yawwa shi wasila tana da jam'o'i guda uku a larabci ana ce mata wasa'ili ana ce mata wusuli jam'i biyu kenan to kaga wannan wasa'ilin ya fi daɗi eh wasa'ili wannan littafin tsari ne tsani ne ila da jahi sa'ilin zuwa ga cin nasarar mai yin tambaya qada'uha turattab al-hawadiri wa fi fawa'itin bi nafsiha hari qada'iha rama sallah turattab al-hawadiri shine rama jeranta sallar da take mai lokaci wa fi fawa'itin da kuma sallar da lokacin ta ya tsere hari wannan abin shine abin da ya cancanta kaga matsala tun farko kenan tarattabul hawadiri shine a jeran sallar da take da lokaci wanda lokacin ta zo wa fi fawaitin da kuma sallar da ta tsere bi nafsiha a karan kanta hari wannan abin ya cancanta wa fi yasiriha ma al hadirati kaga matsala ta matsala ta hudu kenan matsala ta uku kenan wa fi yasiriha tare da kuma rama sallah wacce take yar kaɗan ma alhawadiri tare da sallar da lokacin ta yazo wa kaifa yabda'u allazi la yadri wa kaifa da kuma ta yaya ne ne allazi la yadri wanda bai san sallar da take kansa ba ya ba'u zai kubuta to ka gana akwai matsaloli guda biya warittibat an tsara suka zaka kamar haka fil muktasari a cikin muktasar nazamtuha na tsara wannan littafin ne a wakilil hifzi dan a haddace shi wata basuri kuma a kula da shi eh nan ka kalla qada'u fi kamsi min masaili idan na jahi isaili wa saili yawa fi kamsi min masaili ka qaba'iha farko ka ga rama sallar mas'ala ɗaya kenan tarattabul hawadiri jeran ta sallar da take ta lokaci wa fi hawaitin da kuma sallar da ta tsere kaga ma'ana wannan qada'uha ɗaya tarattabul hawadiri biyu وفي فوائد بنفسها هاي كذا مسألة أكوكينا وفي يسيرها مع الحواضر مسألة هؤلاء وكيف يبرأ الذي لا يدري كذا مسألة جركينا والله تعالى أعلم yawa ko kuma makarasa da wannan yace mas'alatul ula fi hukumi qada'iha cikin rama sallah yace wa wajibin fauran alal mansusi qada'u ma fata bila taqsisi waqatin la sahawa al mashhuri بناوي ما قد فات في المقدور وواجب واجبين قضاء ما فات rama sallar da ta tsere fauran da gaggawa alal mansusi a bisa abin da ya zo a nassi maganganu na malamai bila taksisi wakacin ba tare da an keɓance wani lokaci ba wala sahawi ko ba da rafkama ba alal mashhuri a bisa kauli mashhuri yawwa dole a rama yawwa bilawi ma kad fata gwargwadon komai da ta tsere fil maqduri gwargwadon iko mutum ya rama sallar da suka tsere gwargwadon iko shine wa wajibin wajibi ne faura da gaggawa alal mansusi a bisa abin da ya zo da nafsi qada'u ma fata rama abin da ta tsere ya tsere a cikin lokaci bila taksisi wakatin ba tare da keɓanta lokaci ba wala sahawan koda da rafkanuwa ne kaga wannan kaga an aka ce koda da rafkanuwa to kaga ai wanda ya bari da gangan shi ya fi cancanta harama shine a wala al mashhuri a bisa kauli mashhuri bi ma qabli nawi ma qad fata bisa gurgudai da ta tsere shi makaduri a bisa gurgudan iko ta hakikan auzan nan wa shakkan istanat la wahaman wa tajwizuhu bil aqli in bil aqli kat ta hakikan wanda ya tabbatar da ya bar sallah a kansa to dole ya rama auzan nan ko kuma wanda yake kokwanto zannan wanda yake zaton cewa akwai sallar da take kansa to shi ma tun da yana yana shakku yana hukunto to rama wa shakkan da kuma wanda yake shakku istanat wanda shakkun ya dogara da wani abu ba shakku na rudu ba shi yasa ce maka la wahaman banda wahami shine rudu kai abu ka zo ka kamar ba kai ba to to wanda ya shiga wannan yanayi ya yi sallah ke ganin bai ba to ba zai sake ba wata zawizuhu bil akali da kuma yiwuwar abin a hankali kada shi ma ya shiga cikin wannan hukuncin walam yazid takiruha liman qadar ala jami'iha wa in yakun walam yazid takiruha jinkirta sallah baya halatta liman kadar ga wanda yake da iko ala jami'iha zuwa ga dukkanin sallah din wanda ana bin sa salloli da yawa kuma yana da iko yana damar da zai zo lokaci guda duka ya rama su to bai halatta ya jinkirta su ba yace wa in ya kundara idan kuma akwai cutarwa in ya ce sai ya zo da sallolin da ake masa gaba ɗaya to a tabi wasqihi ya zo da gwargwadon ikonsa wa ya ci bil watr amma zai iya zuwa da wuturi mana a wannan wa in ya kundara ana bin mutum salloli da yawa in ya ce zai rama su duka akwai cutarwa cutarwan kalawa biyu ne za ta iya wa cutarwa ba shi da lokacin da zai rama su gaba daya to kaga in ya ce zai rama su watakila zai bar neman abincinsa da sauran harkokinsa to nan ma akwai cutarwa ko kuma in ya ce zai rama su gaba daya zai yi ta kotan kurciya zai bubbuga ta ya yi ta babu nutsuwa babu kwanciyar hankali to shi ma mana akwai cutarwa a tabi wasu sai ya zo da gwargwadon ikon sai da zai ta'anse wa ya ci bil wacce zai iya zuwa da wuturi ana sallolin nafila duka zai bar su amma un shafa'i da wuturi ne zai yi wannan bil watr bi shafi'i zai zo da shafa'i da wuturi wa raka'atayn lil fajr kuma zai iya zuwa da raka'atayn lil fajr amma duk sauran nafilfili zai bar su in ka je gaba kuma wasu littattafan sun ce mutum zai iya sallar idi sallar sallar idin layya da sallar idin karamar sallah da babbar sallah haka sallar roƙon ruwa da sauransu duka zai iya yi a wajen wasu malama wa in ka ba yaumaini idan mutum ya biya sallar kwana biyu kulla yaumi kowace rana faraka tafridan ya rabu da sakaci wa shi'umin launi da kuma shi'umi na zargi ma'ana mutum da ake bin sa sallah kullum yana biyan ta kwana biyu to faraka tafridan ya rabu da sakaci ba za a kira shi ne sakaci ba yauwa ba za a kira shi ne sakaci ba sabanin mai ahalari mai ahalari cewa ya kwana biyar wannan kuma ya ce ko da kwana biyu ne mutum zai rama to ba sunansa ne sakaci ba wallahu ta'ala a'lam